سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي ذلك المستقيم ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعلم ده زان fara da risala ta Imam Shafi ina za a tashi babu kaifar bayani ne ko Fikira ta hamsin, fikira ta hamsin da uku ko? Babu kaifar bayan, babi a game da ya ake bayani, ƙaƙa ake bayani, ƙalar shafi'iyu ko menene ake kira bayani. Imami shafi, radiyallahu ta'ala anhu ya ce, wal bayanu kalmar bayanu ismun jami'un li ma'ani mustami'atul usuli suna ne wanda yake ya tara ma'anonin duk usalan da suka haɗu mutashabbibatul furu wanda suke rassan su suna daban-daban a asali ma'anonin bayan abu ne wanda yake sun haɗu amma dangane da rassa rassan nasu suna da yawa فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة ما في كرنتين أبن دكي تكيون وانا معنونين ma'anonin da yake sun haɗu amma kuma sun rarraba ƙwarai anna maha bayanu liman hudu ba biha cewa ita kalmar bayanu bayani ne ga duk wanda aka zantar da shi da ita mimman nuzulal qur'anu bil lisanihi daga duk wanda ƙur'ani ya sauka aka saukar da ƙur'ani da harshen shi wata ƙaribatul istiwa inda tana kusa dangane da daidaita ta a wajensa wa in kana ba'urha ashadda taki da bayani min bari ko da yake wani bangare na bayani yakan zamo ya fi tsanani wajen ƙarfafa bayanin fiye da wani bangaren wa mutalifatun inda man yatalu lisanal arab amma kuma tana da bambanci gurin wanda bai san harshen larabawa ba wanda yake ya san harshen larabawa yadda da aka ba aka bayani zai ringa ganin abin kusa yake da juna amma wanda bai san harshen larabawa ba shi sai ya ringa ganin abin da bambanci kwarai shi ya sa kenan wannan ya haɗa har larabawan da suka zo daga baya wato ba larabawan da lokacin da aka saukar da ƙur'ani suke nan ba a'a larabawan da suka zo daga baya bayan larabawa sun cuɗanya da al'ummo iri daban-daban ƙala shafi'i imami shafi'i ya ce fajma'u ma abana lahu li halqihi matattara abinda Allah ya bayyana ga halittarsa fi kitabihi a littafinsa mimma ta'abbadahum bihi daga abinda Allah ya nemi su ibada da shi limamara saboda abin da ya huce min hukumi daga hukuncin Allah jalla sana'uhu yabansa ya girmama min wujuhi daga fusaku daban-daban ne famin ha yana daga wannan fusakun ma a banahu bi halƙihi nassa abin da ubangiji ya bayyana ga halitta a fili ɓaro-ɓaro misal jumali fara'irihi kamar misali manyan farillai na gaba ɗaya wanda yake an ɗora a kan halitta fi anna alaihim salatan kamar cewa dukkan halitta Allah yana nema daga gare su cewa lalle su yi sallah wa zakatar cewa duk halitta Allah yana neman su zaka in dai an samu abin da zakar ke wajaba a ciki wa hajja ko cewa duk halitta Allah yana bukatar su haji in dai an sami ikon hajji wa sauran ko cewa Allah yana bukata da halitta su azumi wannan haramar fawashi ma zara min hawa ma kuma da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya hana duk abin da yake banna da wanda yake a fili da wanda yake a boye wa nafsi zina wal hamli da fitowa fili a bayyana zina da kuma fitowa fili zuwa a haramta giya a haramta giya wa akalil mai tatuwar dami ko cewa an haramta cin mushe ko cin abin da yake jini wala hamil hinziri ko can naman alade wa bayyana lahu kaifa faru ruru yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wa halitta a fili baro baro abin da yake farilla a alwala ma'a zalika tare da abin da yake tafiya da irin wannan mimma bayyana nassa daga abin da Allah ya bayyana shi a fili wanda Allah ya bayyana kurukuru cewa wannan lalle ana neman halitta su zo da shi wa minhu ma akama farahu bi kitabihi a cikin irin wannan akwai abin da ubangiji ya bayyana a qur'ani cewa wannan farilla ne amma kuma ba a yi bayani akan ya za a yi shi ba an ce dai kaza farilla ne amma ya za a yi kaza din wannan ba a bayyana a ƙur'ani ba wa bayyana kaifa huwa ala lisani nabihi ya zama ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana yanda yake a harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a harshen annabi ne aka gano ya yake ina misali mislu adadi salati wa zakati kamar a ƙur'ani an bayyana cewa sallah farilla ce akan bayi amma a yini da dare sallah nawa ake bukata kowace sallah raka'a nawa za a yi kowace sallah ya za a yi ta kaga wannan sai aka barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayanin haka a Qur'ani dai an ce an faranta sallah amma sallar guda nawa kowace kuma raka'a nawa yaushe ne wakacinta ko zakka haka nan zakka Allah ya faranta a Qur'ani amma bayani a kanta da irin abin da take wajaba a kai wannan an bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa waqtiha da waqtin wa'annan gaba daya wa gairi zalika da wani wannan min fara'ihi daga abin da yake Allah ya faranta akan bayi allati anzala min kitabi wanda yake ya saukar a cikin Qur'ani wa minhu ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake Allah ya dora a kan bayi akwai abin da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane cewa Allah ya dora musu wannan Qur'ani gaba daya bai kawo haka ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ya dora wa bayi ya dora wa musulmi lalle sai kaza mimma laysa lillahi fihi nasu hukumi daga abin da ubangiji bai fito ya bayyana hukuncinsa ba wa qarfana Allahu fi kitabihi da'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya faranta a qur'ani cewa lalle ne a tsaya a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya ce an kaza farilla ne akan ku koda a qur'ani ba a ga cewa wannan abin farilla ba ne wajibi ne a biyayya ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal intihaa ila hukmi ubangiji ya faranta a qur'ani cewa lalle a yadda ai aiki da hukuncin manzon Allah al-sadu da hukuncin manzan Allah faman qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa bi farillahi qabila wanda ya karba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya karba ne dan cewa Allah ya faranta masa ya karba daga manzan Allah shi yasa da abin da ma manzan Allah ya faranta daga abin da babu shi a Qur'ani to ai a iya cewa akwai shi a Qur'anin ko da dai ba kai tsaye ba akwai shi a Qur'anin amma ba kai tsaye ba wa minhu ma farara Allahu ala halqi al-istihada fi dalabi akwai a cikin irin wannan abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora ba ya dora wa bayi cewa su kokari a wajen nemo shi wata lada a tawon fil ijtihad ya gwada biyayyar su a cikin yin wannan kokarin kada ka ce baka ga hukuncin a baro baro Allah ya bayyana ba ba za ka yi kokari wajen nemowa ba in kai haka baka bi abin da Allah ya gwada ka ya ga za ka zo da shi ko ba za ka zo da shi ba kamar talada a tawon fi gairihi kamar da ubangiji ya gwada biyayyarsu a cikin waninsa min ma farara alai daga abin da Allah ya faranta a kan bayi fa innahu yaqulu tabaraka wa ta'ala domin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa a qur'ani wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbara wallahi ku halitta sai mun gwada ku shi yasa wannan rayuwa gaba daya cike take da gwaji daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kokari shine wanda ya ci wannan gwajin wanda ya kokarin shine wanda ya ci wannan jarrabawar daga wajen Allah tabaraka wata'ala ɗaya daga cikin abin da Allah yakan jarraba bayi da shi shine a yi nuni zuwa wani abu amma ba a yi bayaninsa ba a ce kai kai kokari don ka gano ya yake don wannan shi ma wani ibtila'i ne wani gwaji ne yakan zo daga Allah a haƙƙin bayinsa don mu gane su waye za su tsaya a cikin ku su kokari sai sun biya abin da ake nema daga gare su da wanda za su jure wajen wannan ƙoƙarin lalle za mu gwada labaranku kowa abin da yake a wannan duniya kamar labari yake gari da abin da ɗan adam ya a nan duniya labari yake bar wa kansa kuma labari yake barwa wanda za su zo daga baya abinda yasa aka ce labari yake barwa kansa saboda akwai ranar da za a gwada za a nuna masa shi da kansa ma zai karanta a kira kitabat shi yasa shi zai ba da labari da abin da ya hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan ranar ne kowace rana za ta ba da labari da abin da ta aikata a baya shi yasa kamar labari ne labari ne da kai kanka sai ka karanta wa kanka kuma na baya za su san me kai wanda suka zo bayanka za su san me kai wa qala bangi tabaraka ta'ala ce wal yatali Allahu ma fi sudurikum wa yusna fi qulubikum wallahu alimun zati sudur ubangiji ya gwada ku da abin da ya gwada ku ya gama ku da abin da ya gama ku domin ya gano abin da ke zukatan ku ya fito da abin da ke zukatan ku ya fito fili dan ya fidda abin da yake cikin zukatan ku ubangiji yana sane da duk abin da zukata suka boye illa iyaka wato wannan ibtila'in dan a fito da abin da zuciyar ta boye ne a fili ba wai dan Allah bai sani ba Allah yana sani wanda ya boye biyayya ga Allah ya boye cewa shi lalle zai kokari a cikin biyan haƙƙoƙin Allah da ke kansa to Allah yana sane da shi amma kuma sai a faranta masa ya abin dan a ga zai yi din in ya din ya fito da abin da yake cikin zuciyar ta ta fili wa qala wani yi tabaraka wa ta'ala ce a tsara bukumu an yi hulika a duwakun wa ya salifa kun fi lari ko yanzu zura kai fata aman abu ne a kusa a ce Allah ya halakar da duk makiyan makiyan musulmi abu ne a kusa a ce Allah ya halakar da su in ya so duniya ta dawo hannun musulmi a sannan sai ubangiji ya ga ya ku musulmin zafi za ku biyayya gare shi ko ko za a koma a gidan jiya duniya ta zamo kamar sanda ake hannun kafir ya zamo kogo wata hannun musulmi bai wa al'umma wata rana ba ƙala shafi'u imamin shafi ya ce fawajjahun bil qiblati ila masjid haram yana cikin irin wannan ubangiji ya fuskantar da musulmi ta fuskar cewa a dawo fuskantar masallaci mai alfarma bayan da ana fuskantar baitul maqdis ne amma kuma aka dawo da su cewa ku dawo fuskantar masallaci mai alfarma ka'aba wa qala nabi ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qarnara taqallubu wajhika fis samaa falan walli annaka qiblatan tawraha wa wallu taka sanar masjidil haram wa asma kuntum fa wallu wujuhakum shatara mun ga irin yanda kake jujjuya ganinka a sana kana sauraron ko za a yi ma wahayi akan amaimma da alƙibla ga ka'aba shi yasa a yanzu wallahi za mu ɗora ka akan alƙibla da kake son a ce an mai da kai gare ta shi yasa daga yau daga yanzu ɗin nan ka mai da fuskantar ka ga inda masallaci mai alfarma yake a maimakon a da kana madina kana duban arewa in za ka yi sallah to yanzu ka dawo duban kudu duk inda kuke ma ko musulmi a ko'ina ne ba wai hukunci ba ne na mutan madina kwadai a duk inda kuke za ku yi sallah to ku juyo da fusakunku ku dawo da fuskantar ku wajen da ka'aba take wa ƙala ubangiji kuma ya faɗa min har tsoron sa paulo ta kashe zan musu dilara ta duk inda kake ta duk inda ka fito to inda za ka yi sallah ka juyar da fuskantar ka zuwa wajen da ka'aba take ka fuskanci ka'aba in dai sallah za ka yi wasu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadara ku musulmi a duk inda kuke in dai za ku yi sallah to ku juyar da fuskantar ku wajen da Ka'aba take li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja dan kada Yahudawa ko a mutanen larabawa wanda ba su ba da gaskiya ba su samu wata ta cewa magana da za su faɗa a kanku da aka ce ku koma fuskantar ka'aba ai ita ku koma fuskanta da kuma da aka ce ku fuskanci baitul maqdis to baitul maqdis kuke fuskanta fadallahum jalla sana'uhum idza gabu an ainil masjidil harami ala sawabil istihad abinda imami shafi yake so ya fitar daga wannan aya wanda yake gindin ka'aba ai shi zai iya fuskantar ainihin ka'aba tun daga ta yana ganinsa yana ganinta da idanunsa kuru-kuru amma wanda ba wajen ka'aba yake ba ai dole sai ya kokari sai ya istihadi don ya gano daga inda yake ina ne ka'aba ke sa wannan wajen cewa a fuskanci inda ka'aba take an nema ne daga bayi su ijtihadi a su ijtihadi wajen gano ina din take shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye da bayi yabansa ya girmama lokacin da ba a gindin ba suke ba ba a makka suke ba lokacin da suka faku daga ainihin inda masallaci mai alfarma yake bisa cewa a sannan su istihadi daidai ne ehem su istihadi daidai ne domin ko ya ce a fuskanci inda nan ake hangen ka'aba take inda nan ake hangen ka'aba take min ma farada alaihim min daga abin da ya dora wa bayi na daga su fuskanci ka'aba bil uqulil lati rakkaba fihim su ƙoƙari da irin hankalin da Ubangiji ya sanya a cikinsu, su amfani da hankalin da Allah ya sanya a cikinsu don su gano ina ne inda ka'abar take, almumayyizati bainal ashiya'i wa audadiha hankulan da ke iya bambancewa tsakanin abu da kishiyar abu. Hankalin ɗan adam in yi aiki da shi ai zai iya bambancewa tsakanin kudu da arewa ko tsakanin gabas da yamma kamar yadda zai iya bambancewa tsakanin karkacewa da daidai ko zai iya bambancewa tsakanin fari da baki ko tudu da kwari wal alamatin lati nasaba lahum duna ainil masjidil haram allazi amarahum bitawajjuhi shar'u da kuma alamomi da ya kafa musu alamomin da Allah ya kafa ga halitta wanda za su yi amfani da shi za su yi amfani da wannan alamomin ba wai sai sun ga ainihin ka'aba ba ka'abar da aka umarce su cewa in dai sallah za su su dubi inda take to Allah sai sanya wa bayi wasu alamomi akwai taurari akwai duwatsu akwai menene akwai inda rana take fitowa wanda duk irin wannan ɗan adam zai amfani da shi wajen ya gano ina ne inda ka'aba take a duk inda yake zai iya amfani da irin wa'annan don ya gano daga nan wajen ina ne ka'aba take daga wannan duk istihadi ne kokari ne ɗan adam zai don ya gano a ina ɗin take faƙala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanda zai ja'ala lakum nujuma da ta ta dubi hafi zulmatil barri wal bahr Allah shi ya sanya muku taurari don ku kai ga gano hanyar da kuke so ku bi ko ku kai da gano ina alƙibla ku take da wannan taurarin duk tsananin duhu a tudu ko a kogi duk tsananin duhu a tudu ko a kogi idan masana suka duba taurari da suke sama da inda kowanne ya fito da inda kowanne yake daga ɗaya za su iya fitar da cewa to nan haka nan za a samu ka'aba daga nan inda muke to nan haka nan ka'aba take waƙala ubangiji ya faɗa a wata aya wa alama wabin najmi hum yahtadun ubangiji ya sanya alamomi ga bayi daban-daban wadda da wannan alamomin suke gane ina suka fuskanta ko ina za su su je inda suke nufin zuwa bayi suna gano alƙibla suna gano hanyar da za su bi ta fuskar amfani da taurari fakanatul alamatu jibalan wa laylan wa nahara sai alamomin nan da Allah sanya ta zamo duwar watsu ne da dare da rana fiha arwahum ma'rufatul asma'i wa'annan a daren da rana akwai wasu rauka a ciki wato ko akwai iska a ciki wadda yake an san sunanta arwahu din jami'i ne na rihu iska ita rihu asalinta rihu ne shi yasa in za a yi jam'in abin da ya fi inganci a ce arwahu ko da yake akan ce aryahu ga yadda ake faɗa ma an fi cewa aryahu amma dai asalin arwahu za a ce kamar na baitin na na misun da take cewa na baitun ta hafiƙul arwahu fihi kaga bata ce aryahu ba daga baya ne ya zamo aka fi cewa aryahu amma da su can larabawa ma abinda suka fi sani arwahu to shi ma da asali riwahu ne to amma a nan ana cewa riyahu shine a ce riyahu shine daidai saboda me wo ya zo da wasali bayan kisira in wo ya zo da wasali bayan kisira to aka mai da shi ya yawa sai a mai da shi ya a irin nan wajen to wanda take an san sunanta idan iska ta wakaci kaza ta taso daga waje kaza to waje kaza daga wajen za a nemi ka'aba wani kanat mutalifatal mahabbi ko da yake tasowarta ta bambanta kowace akwai irin sanda take tasowa wa shamsu wa kamaru ubangiji ya sanya musu rana da wata wato alamo aka wato a- aka samu wato rana da wata a cikin daren nan da rana fiha arwahun wa fiha shamsun wa kamaru shamsun wa kamarun din ma dufi ne akan arwahun din can wani duhu akwai taurari ma abofatul madali wal magari wanda yake an san ta inda take fitowa da ta inda take faduwa wal mawari an san inda take minal falaki a sararin sama ففرر عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام ubangiji ya dora musu cewa su kokari wajen tabbatar da sun fuskanci ina masallaci mai alfarma yake ina ka'aba take mimma da lahum alai ga abinda Allah ya shirya da su akai mimma wasabtu daga abinda na sifanta Ah, wanda wannan ke nuna dole a yi kokarin ba wai a tsaya a bisan rai ba a yau galibi al'ummarmu mun koma bin san rai a wajen tsaye da alƙibla shi yasa guri da yawa sai ka ga waje ɗaya ana sallah amma wasu nan suke kallo wasu nan suke kallo musamman inda illa take a yanzu ba irin inda aka ce akwai wata katanga da aka a ce aka ce akwai wani bango to in an bango ya zama ya taso daga kudu kusurwar kudu da gaba ya ƙi- ya ƙare da kusurwar arewa da yamma to ta mutane sai ka ga gindinsa da ake bi ko bayansa ko gabansa eh, ko bayansa ko gabansa duk inda aka sami irin wannan in ka kula sai ka ga haka ɗin yake sai a bi ah, bangon ko da an san ba ka'aba ba alƙibla ya fuskanta ba Eh, shi yasa sai ka ga wasu sun yi layi haka amma wasu sun yi layi haka Eh, wasu sun yi layi haka wasu sun yi layi haka wanda duk wannan a barin abin da yake wajibi ne akan al'umma fakanu ma kanu sayyidina gaira muzayilina amrahu jalla sanahu sai zamo matukar dai al'umma sun yi istihadi a wajen wannan ba za a ce sun bar umarnin ubangiji ba ya aibansa ya girmama Ah, wanda ya istihadi ko da ya yi istihadin ya yi sallah ba wajen alƙibla ba in ya zama sai daga baya gano a gamin cewa aka yi sallarsa ta yi illa iyaka akwai malaman da suka ce idan lokaci bai riga ya fita ba to an so ya sake wannan sallah amma a matuƙar dai istihadi ne wala mai tsallahun iza gaba anhum ainul masjidil harami an yi sallu haisu shawa ubangiji bai bar bayi da cewa sa iya yi sallah duk inda suka ga dama ba don cewa ba sa ganin ainin ka'aba a'a abin da ya dora musu su ijtihadi don dacewa da inda ka'aba take waka zalika abaran an qara'i haka nan ubangiji ya ba halitta labari daga abin da ya hukunta a kansu faqala ubangiji ya ce asbilin sanu an yi farka su da wai dan adam dauka yake za a bashi sasakai sai abin da ya ga dama yayi kamar dabba wasu da allazi la yumar wa la yunha wa ake kira wanda aka bari sasakai shine wanda ba za a ce yayi ba ba za a ce ya bari ba to dan adam dauka yake za a kyale shi ba tare da an ce yayi ba za a kyale shi ba tare da an ce ya bari ba ina ai ya fi wannan matsayi wa hadha yadullu wannan ya nuna mana inji imami shafi ala annahu laysa la hadin sunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula illa bil istidlal cewa ba wani in ba manzon Allah ba ba wani da yake da damar ya faɗi wata magana ya faɗi wani hukunci na Allah sai fa ya kawo dalili ba ka da dama ka faɗi cewa wannan hukunci ne na Allah sai ka kawo dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai iya cewa wannan ne hukuncin Allah ba dama wani ya ce masa me ya dalili tunda an ban masa wannan dama an faɗa wanda ya bi shi ya ba Allah man yuɗe rasula faqad ata Allah bayan shi ba wanda aka ce man yuɗe fulanan faqad ata Allah manzo Allah ne kada aka bashi wannan matsayi bima wasaftu fi hadha da abinda na sifanta a nan wa fil adali ko bayanin cewa waye adali wa fi jaza'i sayri ko a wajen cewa idan muhrimi ko wanda yake cikin harami ya taba farauta dabbar da ake farautar ta sai ya bada sakamako wala yaqulu bi masta hasana ba dama wani dan kawai abu ya masa a hankalinsa ya ce zai faɗe shi ya dangana shi ga shari'ar Allah bainal qawla bi masta hasana shay'un yudsuhu la ala misalin sabaka domin kawai mutum dan wani abu ya kwanta masa a rai ya ce zai faɗa ya ce ai haka addinin Allah yake wani abu ne da yake farar da shi ba bisa wani tsari da ya gabata ba in kiyasi ne ya kiyasi amma ba kawai ka za kwanta mun a rai ai haka addinin Allah yake ba a waye yace ma addinin Allah abin da ya kwanta ma a rai abinda duk bai kwanta ma a rai baka ce shi wannan ba addini bane wannan ba daidai bane fa amarahum an yushidu zawai adl ubangiji ya umarce su ko da wajen ba da shaida ne ya shaidar su shaidar da wanda suke adalai guda biyu wal adlu waye adalci an yi umala bi da'atillah shine a tsaya ai aiki da bin Allah mai bin Allah shine adali fa kana lahumus sabilu ila ilmi al-adli wallazi yuhalifu wannan ne yasa sun samu hanya da za su san waye adali waye ba adali ba wanda duk ya aiki da bin Allah adali ne wanda bai aiki da bin Allah ba ba adali ba ne wa qaruri a hadha fi mawri hakika wannan magana an ajiye ta an yi bayanin ta a inda ya dace ai bayani akai wa qarura utu jumalan minhum imami shafi ya ce haƙiƙa na tsara wani jumloli daga irin wannan rajautu an ta dulla alama wa ra'aha min mafi muslim ana da nake sa ran in an tsaya an fahimce ta za ta shiryar bisa abin da ke bayanta daga abin da yake cikin irin ma'anarta zan yi bayani bayanin da zai shiryar kan abin da ban bayani a kansa ba zan bayani akan abu abubuwa wanda nake sa ran ya zamo irin wannan abubuwan sun shiryar bayanin da na a kansu ya shiryar akan abin da yake wato waninsu ya shiryar akan waninsu to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين